بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, sha shida ga watan Rajab, hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da sha hudu ga watan Mai shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا الخير إما من تابا Malam yana kan fayyace mana asalin gaskiyan al'amari yadda yake ba irin ƙarerayi da aka samu tijjani samawi ya yi, da ya ɗauko hadisin mankuntu maulahu fa'aliyun maula. Tumala ya yi maganganu gaskiya masu zurfi, wanda, wanda yake neman ƙara gamsuwa to sai ya nemi karatukan baya. amma a yau ya ce wa fil jumla a takaicen takaitawa farko bainal wali wal muli wa nahaw zalika wa bainal wali babul wilaya fa babul wilaya allati hiya diddul adawa shay'un mala yace bambanci tsakanin a ce alwaliyu da almuli da kuma alwali babi ne na walaya allati hiya diddil adawati shine duk wanda ya zama bai adawa da ni to kar ya adawa da aliyu ma'ana na kai tsaye kenan wa babul walayatu allati hiya imara babul wilaya wanda ita ce shugabanci she'un shi kuma wani abu ne daban wal hadis inna ma huwa fil ula duna saniya shi hadisin ya zo yi magana ne a na farkon cewa duk wanda ba zai adawa da ni ba to kare da aliyu amma ba na biyu ba annabi bai ce in ni shugabanka ba ne aliyu ma shugabanka ne annabi bai faɗi wannan ba kun gano wannan da kyau wan nabiyyi lam yaqul annabi bai ce man kuntu walihi fa aliyu walihi ba idan annabi yana son ya ce duk wanda na zama shugaban shi Aliyu ma ya zama shugaban shi sai ce man kuntu walihi fa Aliyu walihi amma man kuntu maulahu fa Aliyu maulahu ina ba da mun gano wannan da kyau kawai shikenan fa duk wanda zai shiri da ni to ya shiri da wa Aliyu amma hadisin ba inda yazo yake cewa bayan annabi to Aliyu ne khalifa a cikin hadisin nan ba inda aka faɗa haka to shi ne sai mala yake cewa a wa inna mallafzu man kuntu maulahu fa aliyin maulahu lafazin ya zo da cewa duk wanda ni na zan mai gidan shi a wanda zai jibinci al'amari na to ya jibinci na ali wa amma kaunul muli bi ma'anar wali fa haza batil a fassara kalmar muli da wali to wannan ma'ana ce ta banza فإن الولاية تثبت من طرفين سبودا الولاية tana ɗaukan ɓangarorin biyu ne fa innal mu'minina awliya'ullah wa huwa maulahu kun gano wannan da ku fa tabayyana anna al muwalati allati arada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan sai bayyana mana ita wannan wala'in da annabi yake magana hiya walatu islam shine mawalatul islam allati hiya diddu wal adawa ita ce wacce take duk wanda ba zai adawa da ni ba to kar ya adawa da Aliyu duk wanda zai jibince ni to ya jibince aliyu kun gano wannan da kyau ko iyakan maganan da aka yi kenan ba wanda ya ce in ni shugabanka ne aliyu ma shugabanka ne ba inda aka faɗi wannan Malam ya ce wal mustarzimatul lil muhabba wal munasara ita wannan ƙin adawar tana lazimtar da ƙauna da kuma nisantan adawa da kuma taimakawa dunal walayatin latihiyar imara ba wai wulaya na shugabanci ba walihaza mastadalla ahadun min sahaba ƙari ma babu wanda daga cikin sahabbai wanda ya kafa hujja la ali ban har aliyin wala gairihi ko wani shi bi hazal hadis ya kafa hujja da wannan hadisi ala silafi ali cewa wai sayyidina ali shine khalifa ba wanda ya dauko ya kafa hujja in shi'a ne marasa kan gado suke wannan magana wala yu'rafu haza an ahadin min ahli ilmi babu wani wanda aka san shi da ilimi wanda ya tafi faɗin wannan maganar al-mu'tamad wanda yake ilimin shi al-mu'tad wanda za a ƙididdige shi cewa malami ne wanda ya taɓa faɗin wannan magana na 'yan shi'a bi a ƙawalihin fil umma kun gano wannan wanda ake dogara da magana cikin al'umma a ce wai ya yi magana irin na wannan ɗan shi'a cikin malamai magabata babu wa inna mastadalla bihin rafida ‘yan shi'a ne kadai aka ji wannan magana a bakinsu alladina hum ajhalun nas wanda a duniya ba taɓa mutumin mutane mafiya daƙiƙanci da jahilci irin ‘yan shi'a ba, bi madalulatin nusus wanda sun jahilci ababen da nassi suke nuni a kai, wa ab'aduhum anil fahimis sahih kuma sun fi kowa nisantan ingantaccen fahimta, sai a fahimta fahimta ya yi nan su kuma ‘yan ɗirkaniya su kuma sun yi nan kullum haka ‘yan shi'a suke, kuma dama su aƙidansu an gina addininsu ne akan duk abin da musulmi suka yi nan su kuma su nan ba za su taba haɗuwa saho ɗaya da musulmi a gina addini ba sai dai su fanɗare inda za a rushe addinin Allah shi kyauta wa amma da'awar rafidi to da'awan wannan ɗan shi'a na biyu da yake cewa ta'akhkhuru ba'adu sahaba an samu wasu daga cikin sahabbai sun ja da baya an bai'ati abi bakarin wai ba zo sun yi ma abubakar mubaya'a ba, wa zakara minhum, kuma shi ɗan shi nan ba kunya da tsoron Allah ya ambata daga cikinsu ya ce aliyan, wal Abbas, wa sa'ir bani Hashim, da sauran danginsa banu Hashim wai duk ba su zo sun yi ma abubakar mubaya'a ba. Ya ƙara ya ce wa Usamatu bin Zaid, wa Zubairu, wa Salmanu, وأبا ذر ومقداد إلى آخر من ذكر ما ليش هزوا قرشن وندي أنبتا فدعوة مجردة من الدليل ما ليش ون صورا دعواني بيد ون دليل فدنتا وهو مطالب بصحة النقل عن ما يقول على ما يقول ما ليش دولة أتنكريش أتسألش har sai ya kafa hujja ya kawo dalili da ingancin abin nan da ya faɗa a ina ya samo shi makareci. Wa amma ma a hala alaihi min kutubit tarih. Mala ya ce maganan da ya yi ya ce a duba littattafan tarihi ka tarihu tabari, ya ce kama a ji a duba littafin tarih na al'imamu tabari, wa al-athir da ibn al-athir wa tarihu khulafa li siyoti da tarihul khulafa na al'imamu siyoti, fa ma'alumin li kulli muttalayin ala hadhihi kutub Malai ce abu ne sananne ga duk wanda yake binciken waɗannan littattafai, anna ashabiha waɗanda suka rubuta waɗannan littattafai lam yaltazimu siha ba su lazimta ma kansu cewa za su kawo abubuwan da suka inganta ba. Ma yanquluna fiha min al-akhbar cikin abubuwan da suke kawo na labarai ba wanda ya ce abin da yake kawo ingantacce ne. Bal yanquluna al-akhbar bi asanidiha sai dai suna kawo labarai da isnadansu ne. wa yarawna anna dhimma tabra'u bi dhikri sanad suna ganin ai su sun kubata ba su da laificin da har sun kawo isnadi duk wanda ya isa ya karanta littafin to ko ya isa in ya ga isnadin ya gane ya inganta ko bai inganta ba kuna gane wannan da kyau ko liyakuna al-bab maftuhan liman arada dirasa mala yace to sai ya zama sun bar kofa a buɗe ga duk wanda yake son ya darasi wata haƙiƙ ya tabbatar da abin da yake daidai ولهذا يجد المطلع على هذه الكتب ما yace to duk wanda ya leka waɗannan littattafai zai samu anna ashabi ha kada yanquluna riwayat zai ga masu littafin suna kawo ruwayoyi almuta'arida fil ma'ana sai kuma su kawo wasu ruwayoyin masu karo da juna yanzu zai kawo ruwaya sai kuma ya kawo wata ruwaya mai karo da wancan fi mawdi'il wahid a waje ɗaya li hadha sabab saboda wannan sababin ai ya kawo maka isnadi sai ka bincika in isnadin ya inganta ɗauka aiki da shi in isnadi bai inganta ba kuma ai wuri-wuri da shi jama'a kun gano wannan da kyau ko shi ne abin da yake riga yake faɗi ba wani abu wanda wani zai zo ya kafa maka hujja da shi ai ɗabari ya kawo sai ka ce ya inganta in bai inganta kuma shi kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce wa ala annani tatabba'atul kutubul mazkura Malam Ruhail ya ce, Na bibiyi ma waɗancan littattafan da ya ambata, falam ajid annaha naƙalat takhallufu kullu man zakara an bai'ata abi bakarin, sai ban samu inda aka ce waɗannan da ya kawo, wai sun yi tawaye ba su yi ma'aubakar mu baya'a ba. Wa inna ma ja'a fi ba'adi ha zikir ba'adi riwayatin latifi ha takhallufun min ba'adi sahaba. Sai dai wasu daga cikin ruwayoyin sun tsuntsunto wasu mutane sun ce wannan bai zuwa yi mu baya'a da wuri ba. sai daga baya ya zo ya yi. Ka aliyin wa talha wa zubair wa sa'ad bin ubada an albai'ati kama fi tarihi tabari. Al'imamu tabari ne ya kawo waɗannan mutane ya ce lokacin da aka yi mu baya nan na farko a masallaci to waɗannan ba su zo ba. Kun gano wannan da kyau ko? Shi ne malai ce ka karanta tarihi tabari a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da biyu shafi na ɗari biyu da uku zuwa shafi na ɗari biyu da shida. Wa fil kamil libin al-asir haka a cikin littafin alkamil na ibn asir ziyadatu bani hashim sai aka kawo ziyada cewa abu bani hashim ma su ma ba su zo yin mubaya'a ba da farko in ga karanta alkamil mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da ishirin da biyar sun kawo wannan bayanin Ofi tarihul khulafa li siyuti bale ce a cikin tarih na khulafa na al-imamu siyuti anna aliyan والزبير تأخر عن بيعة أبي بكر cewa Aliyu da Zubair ba su zo da wuri sun yi ma Abubakar mubaya'a ba, summa innahuma ja'a sannan kuma ya kawo cewa sun zo fa'atazara li Abi Bakarin suka faɗa hanzarin da ya sa ba su zo da wuri ba, wa baya'a suka yi mubaya'a wa ƙala suka ce magadibna ba abin da ya fusata mu illa li anna akharna anil mashwara an ware mu an yi shawara ba mu ciki wannan shi ya fusata mu ku gano wannan da kyau ku wa inna nara ababakarin a haƙƙun nasu biha amma mu fa mun tabbatar cewa abubakar shi fi kowa dacewa da cancantan hawa kujeran khilafa innahu la sahibul gar sai ƙara da cewa shine dai wannan sahibul gar wa inna lan na'rifu sharafata sharafahu wa khairahu kuma mun san ɗaukakan shi ko mun san alkhairin shi ولقد أمره الرسول صلى أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي النبي ما أمر شيشي يجي ومتاني صلى ألوكة النبي ينا رأي ina fata mun gano wannan ya zo a tarihin khulafa na sudi shafi na tamanin amma kaga wannan dan shi da yake makiyin Allah ne sai ya ɗauko abin da yake so ya bar wannan haka ne da ya ce sa'ala ba su yi ba Ali ya zo ya yi har ya faɗi uzurin me yasa ba zo ba da ya ce Zubairu ya ce Talha duk sun zo sun yi kuma suka faɗi uzurinsu. Ba lallai ne ran da aka yi mu baya a ce kowa sai ya zo ya yi a ranar ba. Me yi ran da aka yi su ba sa nan. Ana fahimtar wannan da kyau ko? Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Mala ya ce wasu sahihu thabit abin da yake ingantacce tabbatacce anna sahaba ittafaqu qatiba cewa sahabbai sun haɗu su duka الاستخلاف الصديق شوى أبو بكر الصديق شين خليفة على ما دلت على ذلك النقول الصحيحة abin da ruwayoyi ingantattu suka zo suka tabbatar da haka wa aqwalul muhaqqiqin da fatoyin malamai muhaqqiqai min ahlil ilmi daga cikin malamai masana abin da suka tabbatar kenan fa fi sahih al-bukhari hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari min hadisi aisha at-tawil a wani dogon hadisi da sayyida Aisha ta ruwaito fi khabar bai'a a labarin take bayarwa na mubaya'a li Abi Bakarin da aka zo yi ma Abubakar mubaya'a faqala Umar Umar ya ce bal nubayi'uka anta kai Abubakar zai maka mubaya'a dan san da aka zo Abubakar cewa yayi a yi ma Umar mubaya'a Umar ya ce kai zai maka mubaya'a anta sayyidina ai kai ne shugabanmu wa khairuna kuma kai ne mafi alkhairunmu wa ahabbana ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi ya fi son ka sama da kowa fa akhadha umar biyadihi umar ya kama hannun abubakar fa baya'ahu ya mai mubaya'a wa baya'ahu nas duk jama'a suka rika tagugu suna zuwa suna ma abubakar mubaya'a wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a kitabu Fadailus Sahaba babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babin da ke bayani akan fadin Annabi law kuntu muttakhizan khalilan ku karanta fatul bari mujalladi na bakwai shafi na sha tara zuwa na ishirin lamba hadisi na dubu uku da ɗari shida da sittin da takwas duk bai san wannan bane ya ɓoye bai kawo ba وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود قال حاكم يا رويتو دغ عبد الله بن مسعود يچه ما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن duk abin da musulmi a wannan lokaci suka gan shi abu ne mai kyau to har a wajen Allah wannan abu ne mai kyau wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an abin da musulmi suka ce wannan abin bai da kyau fa huwa inda Allah sayyi wannan abin a wajen Allah mara kyau ne wa ƙadara as-sahaba jami'an, haƙiƙa sahabbai su duka sun ga an yastakhlifu abubakarin su khalifantar da sayyidina abubakar Allah ya ƙara mai yadda, to wannan al'amarin khalifantar da abubakar da suka yi har a wajen Allah abu ne mai kyau. Wannan hadisi al-Imam Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak mujalladi na uku shafi na tamanin da uku zuwa tamanin da hudu. Wa ƙala Hakim ya ce haza hadisun sahihun. wannan hadisi ne sahihul isnad isnadin shi ingantacce ne walam yukharrijahu sai da al-Imam al-Bukhari da Muslim basu fitar da shi ba wa wafaqahu az-Zahabi fi at-Talkhis al-Imam az-Zahabi ya mara mahakin baya a cikin at-Talkhis Mala yace wa akhraja an-Nasa'i al-Imam an-Nasa'i ya fitar da hadisi wal Hakim da al-Imam Hakim ibn ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Lamma da Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da aka ɗauki ran annabi qalatul ansar sai mutanen Madina suka ce minna amirun wa minkum amir kawai ayi shugabanni biyu mutanen Madina da shugaba mutanen Makka ma su nasu shugaban fa atahum Umar ibn al-Khattab sai sayyidina Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda ya zo faƙala ya ce ya ma'ashar al'ansar, ya ku mutanen Madina, alastum ta'alamuna anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, wai ku ba ku san annabi, kada a mara ababakarin an ya umman nasa, annabi da kanshi ya umarci abubakar ya mutane limanci ba? Fa'ayyukum ta tsibu nafsa, wane ne a ran a cikin kuran shi zai mai daɗi? an ya taƙaddama ababakarin ya wuce gaban abubakar. Faƙalatul ansar sai mutanen Madina suka ce na uzu billahi an na taƙaddama ababakarin. Muna neman Allah ya tsare mu, mi azarɓaɓiya mu wuce gaban abubakar mi wani shugaba ga abubakar muna kallo, Allah ya kiyaye mu da wannan ɗanyen aikin. Mun gano wannan da kyau ko? Wannan hadisi al-Imam Hakim ya fitar da shi a Kitabul Imama, littafin da ke bayani akan limanci, a babin da ke bayani akan zikiru imamatu wal jama'a a jiz'i na biyu shafi na hamsin da takwas hakim ya fitar da hadisin a cikin almustadrak a jiz'i na uku shafi na saba'in wa ƙala hadisin sahihul isnad wa lam yukharrijahu ya ce wannan hadisi isnadin shi ingantacce ne amma sai dai al-imam bukhari da muslim ba su fitar da shi ba wa wafaqahu az-zahabi al-imam zahabi ya mara mai baya wajen inganta wannan hadisi فدلت هذه الروايات الصحيحة مالن رحيل يتي ودن رواوي انغنتتو سنينوني على اتفاق الصحابة akan cewa sahabbai sun yi ittifaqi ala bai'ati Abi Bakarin cewa su yi ma Abubakar mubaya'a wa ijma'uhum ala zalika kuma ijma'in su ya tabbata akan haka alama sarraha bi zalika sahaba radiyallahu anhum a bisa yanda sahabbai suka fito karara suka tabbatar da wannan Allah ya kara masu yarda kama na kala hadal ijma ghaira wahidin min al a'imma ijma'in sahabbai akan cewa abubakar ne jagoransu shugabansu duk sun haɗa kan haka to limaman musulunci da yawa sun ba da labarin haka cikin littattafansu amma duk wannan ɗan shi'a bai san da su ba ya ɗauko ya zo yana zagin sahabai saboda shi jahili ne fa'an mu'awiyya ta bin ƙurra rahimahullah ƙala ma kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yashkuna ababakarin khalifa halifata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sabon annabi gaba ɗaya ba su kasance yushukuna suna yin shakka cewa abubakar khalifan annabi ba ne ba sahabi ko ɗaya da ke shakkan haka wa ma kanu yusammunahu illa khalifa ba su kasance suna kiran abubakar da komi ba sai su ce mashi khalifata rasulullah wa ma kanu yajtami'una ala khata kuma ba yanda za a yi sahabbai su haɗa kan ɓata akan kuskure wa dalal da kan ɓata ba zai yiwu ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba su haɗa kan ɓata ba ba su haɗa kan kuskure ba sun haɗa kan cewa abubakar shine khalifan annabi ƙarara suke faɗin haka ba tare da ja da baya ba wannan bayani al'imamu suyuti ya kawo cikin tarihul khulafa a shafi na saba'in da bakwai kaga fa ya kawo magana cikin tarihul khulafa na mankuntu maulahun fa aliyu maula amma ya ƙetare wannan bai kawo ba saboda ha'inci jama'a duk wanda kama shi da ha'inci a cikin ilimi ba a yarda da duk maganin da yake kawo. Wa an al'imamin shafi'i rahimahullahu ƙala, daga al'imamin shafi'i Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Ajma'an nasu ala khilafati abi bakarin, duk jama'a sun haɗu a kan cewa abubakar shine khalifan annabi, wa zalika annahu taraban nasu ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama, saboda mutane sun samu kansa a halin ruɗani bayan rasuwan annabi. falam yajidu ta ta'dimis sama da suka yi bincike sai suka ga a ƙarƙashin rufin sama ba samu kowa ba mun gano wannan da kyau ko khairan mafi alkhairi min abubakar sama da abubakar fawallohu riqabahum sai suka shugabantar da abubakar a kansu ya zama jagora ba wanda ya kai abubakar bayan rasuwar manzon Allah shi yasa sabai sai suka tattara baki ɗaya sai suka yi mai mubaya'a amma ‘yan shi'an zamani waɗannan masu zage-zage, wai su sai suka ce ba su yadda ba, ba su yadda da aikin sahabbai ba, suka musa suka yi ma'aubakar tawaye, wai shi ne suke kiran mutane a yau su lalace kamar yadda su ma suka lalace. Allah ya sauwaka. Wannan bayani ma ce su ya kawo shi a cikin tarihul khulafa. Wa ya ƙoli Shehul Islam Ibn Taimiyya rahimahullah. Shehun nan na Musulunci Ibn Taimiyya Allah ya ji ƙanshi ya ce, wa abubakar baya'ahul muhajiruna wal ansar shi fa abubakar dukkanin muhajirai dukkanin ansarai sun mai mubaya'a alladina hum bi tsanata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda su ne mataimaka annabi wallazina bihim saral saru sara lil islami quwwa wa iz wanda su ne suka zama ƙarfin musulunci da ɗaukakan musulunci, wa bihim kuhiral mushrikuna da su ne aka rinjaye mushrikai, wa bihim da su nan sahabban nan futihat jaziratul arab aka ci dukkan yankin larabawa da yaƙi, fa jumhur alladina baya o rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ɗaukacin waɗanda suka yi annabi mubaya'a hum alladina baya o abubakarin su ne waɗanda suka yi ma ababakarin mubaya'a. In ka ce baka yadda da mubaya'an abubakar ba, lokaci ɗaya kana son ka ce baka yadda da mubaya'an annabi ba, saboda su ne dai suka yi. Karanta min hajjus sunnatin nabawiyya fi na ƙada kalamu shi'atul ƙadariya jiz'in farko shafi na ɗari biyar da talatin da ɗaya. Waya ƙola aidan, har ilawa ibn taimiyya ya ce, falamma tafaƙo ala bai'atihi, yayin da sahabai suka haɗa kai su duka kan yi ma abubakar mubaya'a walam yaqul ahadun inni a haƙƙu bi hazal amri minhu cikin sabai ba wanda ya komo ya ce wai shi ne fi cancantan wannan al'amari la ƙorashi ba wani ba ƙorashi da ya ja da abubakar wala ansari babu wani balansare da ya ja da abubakar fa inna man na za a awwalan min ansar waɗanda suke jayayya na farko mutanen madina ne lam takun munaza'atul lisiddiq su kuma ba da abubakar suke jayayya ba bal ɗalabo an yakuna minhum amir sai dai su sun ba da shawara ne a yi shugaba a cikinsu wa min ƙureshin amir sannan a wani shugaba da zai jagoranci ƙureshawa wa hazihi munaza'a amatan li ƙureshin wannan jayayyan ta shafi duk ƙureshawa ne ba abubakar kaɗai ba falamma ta bayyana lahum yayin da al'amari ya bayyana ma mutanen madina anna hadha al'amr fi ƙureshin cewa al'amarin jagoranci annabi ya ba ƙureshawa ne kata ulmunaza'a sai suka bar wancan jayayyar suka komo suka yi ma'aubakar mu baya'a iyaka abin da ya faru kenan amma ya zo ya tara mutane wannan dan shi yana ta ƙarya su ko mutane da yake sharri ne suke son ji sai suka yadda sun ma baya wa abubakar ababakarin sannan sabe suka haɗu suka yi ma'aubakar mu baya'a min gairi ɗalabin minhu abubakar ba shi ya nemi kujerar khalifanci ba a ƙa'ida a musulunci duk wanda ya nemi girma ba abin shi kun gano wannan da kyau ku Abubakar ba shi ya nema ba bin shi aka yi aka ce ya zo wala ragabatan bazalat lahum kuma bai yaɗa kwaɗayin shi yayi fasta ya lallika ko ina yana kamfen cewa a zo a bi shi ba wala rahaba sannan bai tsorata kowa ba fa baya ahul ladina baya ur rasul ta ta shajara waɗanda suka yi ma manzon Allah mu baya a ƙarƙashin bishiyan nan su ne kuma suka zo suka yi ma manzon Abubakar mu baya walladina baya ohun lailatal aqaba waɗanda suke ma annabi mu baya'a a da lailatal aqaba kun zo karatun mu dai na riyadu salihin ko mun karanta wannan walladina baya ohu lamma kanu yuhajiruna ilaihi waɗanda suke yo ma annabi hijira ba yanzu mu karanta cikin minatul rahman ba suna za suna ma annabi mu baya'a to su ɗin nan gaba ɗayansu su suka tattaru suke ma abubakar mu baya'a kun gano wannan da kyau ku lamma kanu yusallimuna min gairi hijira kad tulaqa suna zuwa kaman malam an sako su a guje suke zuwa yi ma annabi mubaya'a to haka suka tattara gaba ɗaya suka yi ma Abubakar mubaya'a walam yaqul ahadin qattu inni ahaqqu bi haza babu wani a cikin su wanda yace kai ni na cancanta Abubakar bai cancanta ba mun gano wannan da kyau bi hazal amr min abi bakarin ba wanda yace shi ya cancanta ba Abubakar ba wala ƙalahu ahadun fi ahadin bi ainihi babu wani wanda ya zo a nuna shi a ce wai yana da jayayya kan mu bayan abubakar ba a taɓa samu ba tun da aka yi duniya mun gano wannan da kyau ko wani ya nuna wani ya ce inna fulanan a haƙƙa bi hazal amr min abi bakarin ba wanda cikin sahabbai ya taɓa nuna wani ya ce ai ya fi abubakar cancanta ya zama khalifa ba a taɓa yin wannan ba fa in shi'a ne kawai malam suka suka ta karerai to kuma abin da ya cutar da jama'a ko shine a yi karatu inda ya kamata ba a yi ba mutane sun bai zan zagi da harbati mati a ta dararraku wajen wa'azi ana ihu karanta ilimi mai kyau mutane ba za su lura da wannan ba Allah ya kiyaye wannan bayani ya zo cikin minhajis sunnatin nabawiyya fi naqad kalam shi'atul qadariyya juz'i na shida shafi na 454 zuwa ɗari hudu da hamsin da biyar. Jama'a kuna gane waɗannan bayanan ko? Wannan ba shi ne gaskiyan abin da ya faru, amma ku ji yadda wannan ɗan shi'a ya zo yake yin ƙarere a bainan jama'a ko kunyan Allah da jama'a baya yi. Wa ƙala al-Hafiz ibn Kasir rahimahullah, babban malami al-Hafiz ibn Kasir Allah ya ji ƙanshi yake cewa, wa qad ittafaqa sahaba radiyallahu anhum ala bai'ati Siddiq dukkanin sabe sun haɗa kan yi ma abubakar mu baya a fi zalikal waƙat a wancan lokaci, hatta Ali ibn Abi Talibin har shi kanshi sai da na'alin, wa Zubair ibn al-Awwam da Zubair ɗan Awwam, sun masakar riwayata sahiha addala ala zalika, sannan Ibn Kasir ya kawo ruwayoyi tabbatattu waɗanda suka nuna ijma'in sahabbai har alhaz Zubairu duk sun zo sun yi ma sayyidina Abubakar mubaya'a sabanin ƙaryan da wannan ɗan shiya ya faɗi cewa ba su yi ba ku karanta littafin albidayatu wan nihaya mujalladi na shida shafi na ɗari uku da shida Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi yasa ba sa son a ce a zaunar da jama'a karantar da su ilimi sun fi son a ta hayaniya to kuma hayaniya ba a gane gaskiya a cikinta Allah maɗaukin sarki ya kare mana imaninmu a nan za mu saurara subhanakallahumma wa bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum